بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله فإذا قوي بائث شهوة الوكاء المحرم وقلب بحيث لا يملك معها فرجا أو يملكه ولكن لا يملك طرفه أو يملكه ولكن لا يملك قلبه بل لا يزال يحدثه بما هناك ويعده ويمنيه ويصرفه عن حقائق الذكر والتفكر والتفكر فيما ينفعه في دنياه وآخرته فإذا عزم على التداوي ومقاومة هذا الداء فليضعفه أولا بأمور أحدها أن ينظر إلى مادة قوة الشهوة فيجدها من الأغذية المحركة للشهوة إما بنوعها وإما بكميتها وكثرتها فليحسم هذه المادة بتقليلها فإن لم تنحسم فليبادر إلى السوم فإنه يضيق مجاري الشهوة ويكسر حدتها ولا سيما إذا كان أكله وقت الفكر معتدلا الثاني أن يجتنب محرك الطلب وهو النذر فليغض لجام طرفه ما أمكنه فإن دائي الإرادة والشهوة إنما يهيج بالنذر والنذر يحرك الكلب بالشهوة وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم أن النذر سهم مسموم من سهام إبليس وهذا السهم يسدده إبليس نحو الكلب ولا يسادف جنة دونه وليست الجنة إلا قد الطرف أو التهيز أو التهيز والانحراف عن جهة الرم فإنه إنما يرمي هذا السهم عن كوس السور فإذا لم تكف على طريقه أقطعك السهم وإن سبت كلبك غردا يوشك أن يقتله سهم من تلك السهام المسمومة الثالث تسلية النفس بالمباح المعوض عن الحرام فإن كل ما يشتهيه الطبع ففيما أحبه الله سبحانه بنية عنه وهذا هو الدواء النافع في حق أكثر الناس كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم فالدواء الأول يشبه قطع العلف عن الدابة الجموع وعن الكلب الضاري لإضعاف قوتهما والثاني يشبه تغييب اللحم عن الكلب والشعير عن البهيمة لئلا تتحرك نفوسهما له عند المشاهدة والدواء الثالث يشبه إيطاءها من الغذاء ما يميل إليه طبعها بحسب الحاجة لتبكى معه القوة فتطيء صاحبها ولا تغلب بإيطائها الزيادة على ذلك الرابع الفكر في المفاسد الدنيوية المتوقعة من قضاء هذا الوطر فإنه لو لم يكن جنة ولا لو لم يكن جنة ولا نار لكان في المفاسد الدنيوية ما ينهى عن إجابة عن إجابة هذا الداعي ولو تكلفنا أدها لفاتت الحصر ولكن عين الهوى أمياء الخامس الفكرة في في مكابه السور الفكرة في مكابه السورة التي تدعوه نفسه إليها إن كانت معروفة بالإجابة ولي وليؤز لنفسه أن تشرب من حوض ترده الكلاب والذباب كما قيل سأترك وسلكم شرفا وإزا لكسة سائر الشركاء فيه وقال آخر إذا كثر الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلقن فيه وليذكر مخالطة ريقه لريق كل خبيث ريقه الداء الدوي فإن ريق الفاسق داء كما قيل تسلي كلب ألسمح بمهجته مبذل كل من يلقاه يكرفه كالماء أي سد يأتيه ينهله والغسن أي نسيم مر يعطفه وإن هلا ريقه فاذكر مرارته في فم أبقار يهفيه ويرشك ويرشفه ومن له أدنى مروءة ونخوة يعنف لنفسه من مواصلة من هذا شأنه فإن لم تجبه نفسه إلى الإعراض ورضي بالمشاركة فلينظر إلى ما وراء هذا اللون والجمال الظاهر من القبائح الباطنة فإن من مكن من نفسه فعل القبائح فنفسه أكبه من نفوس البهائم فإنه لا يرضى لنفسه بذلك حيوان من الحيوانات أصلا إلا ما يهكى عن الخنزير وأنه ليس في الحيوان لوطي سواه فقد رضي هذا الممكن من نفسه أنه يكون بمنزلة الخنزير وهذا القبه يغطي كل جمال وملاحة في الوجه والبدن غير أن حبك الشيء يعمي ويسم وإن
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin modibbo da ke nan kofar kaura cikin garin katsina a wannan yammaci na talata daren laraba yau muna sha ɗaya ga watan juma'a da Sani hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1447 wanda kuma yake daidai da biyu ga watan sha biyu shekarar miladiya ta 2025 a wannan majalisi da muke karatu cikin wannan littafi mai suna uddatus sabirin wa zakhiratus shakirin wallafar al-sheikh al-imam al-allama shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abi bakr ibn qayyim al-jawziyyah rahimahullahu ta'ala wannan shi ne darasinmu na 24 a cikin wannan littafi a jerin darussan wannan majalisi kuma wannan shi ne na 354 a malam kamar yadda muka fara karatu a wancan ko inda muka tsaya a wancan karatu da ya gabata ya ɗauko magana akan abubuwan da suke taimakawa mutum ya yi haƙuri kamar yadda muka sani a karatuttukan da suka gabata cewa haƙuri ya kasu gida uku akwai haƙuri akan biyar Allah subhanahu wata'ala akan yi wa Allah da'a akwai kuma haƙuri akan gujewa saban Allah sannan akwai haƙuri akan jarraba ko kaddara da take samun bawa mara kyau mara daɗi waɗannan kashe-kashe dukkansu su ake cewa haƙuri to akwai abubuwa da suke taimaka musu kamar yadda ya ce duka wani abin da Allah subhanahu wataala yake umarni da shi ko yake hanawa to yakan samar da wasu hanyoyi waɗanda za su taimaka wa mutum ya yi wannan umarni ko ya kuje ma wannan hali cikin sauƙi yakan kawo abin da zai taimaka masa akan haka to shi ne yake magana akan cewa abubuwa guda biyu wanda la'akari da su yakan taimaka wa mutum wajen ya ga cewa ya yi wa Allah biyayya ko ya kauce wa saban Allah akwai ba'isul aqli wa din akwai kuma ba'isul hawa wa nafs ba'isul aqli wa din shine dalili na hankali da kuma na addini wato duba da hankali da addini waɗanda za su iya kai shi zuwa ga tsayawa kan yabi dokar Allah subhanahu wata'ala idan ya aiki da hankalinsa ya aiki da addininsa sannan ba'isul hawa wan nafs san zuciya wanda shi kuma kullun yana tunkuda shi ne zuwa ga saban Allah biye wa san zuciya abu ne da yake tunkuɗa bawa zuwa ga sabon Allah to waɗannan abubuwa guda biyu a hankali da addini da kuma san zuciya koyaushe cikin kokowa suke da juna wanda ya fi ƙarfi shi ke rinjaye to yake cewa lokacin da muke so yayin da wasu masu kokawa biyu suke kokawa amma muna son ɗaya daga cikin biyu ɗin nan ya yi nasara ya yi galaba to lalle za mu yi abin da zai ƙara masa ƙarfi shi kuma ɗayan da muke so a yi galaba a kansa za mu yi abin da zai raunana shi ya yi rauni har wanda muke so ya yi galaba ya yi galaba a kansa to shi ne yake ba da misali ga wanda yake neman biyan sha'awarsa ta hanyar haram ga yadda ya kamata ya yi domin ya zanto janibin biyar Allah subhanahu wata'ala da kaucewa hannunsa ya yi rinjaye ce fa'iza ƙauya ba'isu shahwatil wuƙa'il muharram wa galaba bi haithu la yamliku ma'aha farjahu au yamlikuhu walakin la yamliku tarfahu au yamlikuhu walakin la yamliku qalbahu bal la yazalu yuhaddithuhu bima hunaka ويعيده ويمنيه ويسرفه عن حقائق الذكر والتفكر فيما ينفعه في دنياه وآخرته yace idan ba'isu shahwa abinda ke ke to ke wato ke tunkudo shahawa sha'awa abinda yake taso sha'awa wacce za ta sa shi ya fada cikin abinda Allah ya haramta na neman mata ko neman maza wa galaba wannan wannan abin da ke tunkuda shi din abin da ke taso wannan sha'awa ya rinjaye bi haythu la yamliku ma hafar jahu har ya zanto ba iya rike gaban sa aw yamlikuhu ko zai iya mallake gaban sa ba zai je yayi abin da Allah ya hana ba walakin la yamliku tarfahu amma ba zai iya mallake idan sa ba wato ganin sa ba zai iya janye ganin sa daga abin da Allah ya haramta masa ba aw yamlikuhu ko kuma a zai iya janye ganin nasa ba zai kalli abin da Allah ya haramta masa ba walakin la yamliku qalbahu amma ya kasa danna zuciyarsa wajen yin tunani akan abin da Allah ya haramta din bal la yazalu yuhaddithuhu bima hunaka zuciyarsa ta zanto bata gushe ba tana zantar da shi da abin da yake cikin aikata haramun wa ya'iduhu zuciyarsa na masa alkawarin banza wa yumannihi tana masa wato tana sa masa burace-burace wa yasrifuhu an haqa'iqiz zikri tana kautar da shi daga haƙiƙanin zikirin Allah subhanahu wata'ala wa tafakkuri tana kautar da shi daga tunanin abinda zai amfane shi a duniyarsa da lahirarsa ya zanto ta wannan bangaren ya kasa cin nasara akan zuciyarsa wato koda ya ci nasara akan farjinsa ya ci nasara akan ganinsa amma ya kasa cin nasara akan zuciyarsa zuciyarsa tana ta saƙa masa aikata haramun fa'iza azama ala tadawi to idan har ya yi ƙuduri ƙarfan ƙuduri na cewa zai nema wa zuciyar da tasa magani wa muƙawamati hazar da zai yi kokawa da tirjiya da wannan cutar da take tare da shi falyudu'ifu awwalan bi umur to sai raunana wannan abin da yake tare da shi shi wannan ba'isu shahawa din ko kuma wannan cutar sai ya raunana ta ya sa ta yi rauni da abubuwa kamar haka ahaduha abu na farko an yanzura ila maddati quwwati shahawati fayajiduha min al-aghziya ya duba ya ga cewa wani sanadari ne na abinci wanda yake sa masa yake tasan masa da sha'awa sai ya samu cewa wasu nau'ukan abinci ne da yake ci yake ta'amuli da su su suke sa masa wannan almuharrikati lishawa imma bi nau'iha wa imma bi kamiyatiha wa kathratiha ko dai waɗannan abincika su daman haka ɗabi'ar su take inda mutum yana cin su to za su rika motsa masa sha'awarsa ko kuma a'a cin su da yawa shi yake jawo haka ko dai su abincin haka yake a karan kansa a nau'insa ko kuma a yin an ci shi ne da yawa yake haifar da wannan falyahsim ma hadhihi almadda bi taqliliha to wannan abin da yake ci yake jawo masa wannan sai ya kawar da wannan sinadarin ta hanyar amfani da shi wato kaɗan ta hanyar kankanta shi ya rage yawan abin da yake ci na wannan abu fa'in lam tanhasim idan wannan sha'awar ba ta rabu da shi ba falyubadir ila saumi to ya gaggawa zuwa ga azumi fa'in na huyu zai yi kuma jari shahwa domin azumi yana tsuke wato magudanar sha'awa wa ya tsiro hiddata yana kassara kaifin sha'awa wala siyama idza kana akluhu waqt al-fitr mu'tadila musamman ma idan ya zo buɗe baki yana cin abinci saffa-saffa ba tare da yana take cikinsa sosai ba to yana takaitawa yana yi tsaka-tsaki wajen buɗe bakinsa wannan ya ɗauko shi ne daga hadisin imam bukhari da muslim hadisin abdullahi dan mas'ud lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya ga wasu abin taron samari ce ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء النبي صلى الله عليه وسلم yace ya ku taron samari duk wanda yake da ikon yin aure daga cikin ku to yayi aure wanda ya mallaki abin da zai yi aure yana da abin da zai rike matarsa to yayi aure shine alba'a mu'natun nikah mu'natuz zawaj duk wani abin da aure yake bukata yana da shi yana da lafiya ta jikinsa yana da abinda zai rike matarsa to ya aure fa innahu aghaddu lil basar domin aure yafi tsare yafi wato sa ya rintsa idon sa daga kallon abinda yake ba ba halalin sa ba wa ahsanu lil farj kuma yafi kiyaye masa gaban sa mutuncin sa wa man lam yastati wanda bai iya samun damar yin aure ba fa alaihi bis sawmi to na umure shi da yin azumi fa innahu lahu wija wannan zai kassara masa sha'awarsa zai rage masa sha'awarsa saboda haka yin sa azumi din zai sa magudanar jinin sa za ta zama ta ta kuntata ta yadda shedan ba zai iya yawo a jikin sa ba kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna shaytana yajri fi ibni adam bi majra dami shedan yana gudana a jikin dan adam magudanar jini da wani azumi yana takura masa magudanarsa ta yadda ba zai iya samun walwala a cikin ɗan adam ba sannan kuma ya karya masa sha'awar da take jikinsa to wannan hanya ta farko kenan shine ya duba ya ga sinadarin da yake motsa masa sha'awarsa ya yi ƙoƙarin rage amfani da shi in abinci ne ko ya kauce masa ma idan zai iya hanya ta biyu an yajtani ba muharrikat talab wa huwa an-nazar ya nisanci abin da ke motsa masa buƙatar neman biyan sha'awarsa abin da zai motsa masa neman biyan sha'awar tasa shine kallo ko kalle-kalle falyaghudda lijama tarafi taraf tarfihi ma amkana ya kame linzamin idanunsa gwargwadon iko kada ya rika kalle-kalle ko ya je gurin da zai zanto zuciyarsa ta tafi zuwa ga wani abin da yake na haramu ko kalle-kalle na fina-finai na batsa da sauransu ya guji wannan fa'ina da'il iradati wa shahwati inda ma yi hayyaju bin nazar domin abin da ke jawo sha'awa abin da ke jawo sha'awa abin da ke motsa shi shine kallo ko kalle-kalle wannan nazaru ya harrikul kuma kalle-kallen nan suke shi ke motsa zuciya bishahawati da sha'awa wannan kalle-kallen shi yake motsa zuciya ya hargitso ta saboda haka sai sha'awa ta tashi wa fil musnad ya zo cikin musnad yana nufin musnad na imamu ahmad anhu daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annazaru sahmun masmumin min sihami iblis kalle-kalle wata kibiya ce mai dafi daga cikin kibban iblis daga cikin kibban iblis akwai kibiya mai dafi ita ce kalle-kalle wannan hadisi wanda yake cikin musnad shine hadisin abu umama albahili radiyallahu anhu wanda yake cewa ma min muslimin yanzuru ila mahasinil mar'ati awwala marratin thumma yaghuddu basarahu illa ahdatha Allahu lahu ibadatan yajidu halawataha fi qalbihi babu wani musulmi da zai tsaya kallon kyan wata mace a karan farko sannan ya rintse ganinsa wato ya yi kallon farko da ya ga cewa wata ce a gabansa watakila a cikin wata sutura mara kyan gani sai ya dawo ya rintse ganinsa face wannan rintsewar da ya yi ya haifar masa da wata ibada a cikin zuciyarsa da zai rika jin zaƙinta a zuciyarsa wanda hadisi ne mai rauni kwarai da gaske hadisi ne mai rauni yana cikin musnad imam ahmad da'ifun jiddan a silsilar hadisin shine an ruwaito shi ta hanyar wani da ake kira ubaidillah ibn zahar shine ubaidillah ibn zahar da kuma daga yazid ali ibn yazid al-alhani shi kuma daga al-qasim abi abdurrahman an abi umama wannan silsilar wato wannan sanadin ubaidillah ibn zahar علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة wannan silsila ce wacce take mai rauni kwarai da gaske da har ibnu ibnu hibban yake cewa da kaga hadisi da wannan isnadi da wannan isnadi to ka sani cewa hadha mimma amilathu aydihim abinda suka kirkira ne shi ubaidillah ibn zahar munkarul hadisi jiddan yarwi an thiqati yarwi mawdu'ati an al-athbat mutun ne wanda yake da rauni hadisin sai yake da rauni kwarai da gaske yana ruwaito hadisai wanda ba na gaskiya ba hadisan ƙarya daga amintattun malamai to shine yake cewa idan ya ruwaito daga Ali ibn Yazid yace atabi tamma to zai zo da musiba babba wa idza ijtama'a fi isnadi khabarin عبيد الله وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن لم يكن ذلك الخبر إلا مما عملت أيديهم yace to idan kaga waɗannan mutanen uku sun haɗu a isnadi to ka sani cewa wannan isnadin ma kirkirar su ce so aka lafazin da shi ibn al-qayyim ya dangana shi zuwa ga musnad imam ahmad ba ba haka yake ba lafazin a cikin musnad imam ahmad gashi ne wanda muka karanta ma min muslimin yanzuru ila mahasinil mar'ati أول مرة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها في قلبه وانا شيني لفظ إمام, إمام أحمد أبوثنا دنسا ما بإنغانت با ما لفظ ديا كاوشي أتكين آه رواية سا حديث حذيفاني وانا هنا أتكين مسند الشهاب نا القضائي هنا أتكين آه للتافن مستدرك نحاكم كما شي ما بإنغانت با shi ma hadisi ne mai rauni kwarai da gaske wanda a sanadinsa akwai abdurrahman ibn ishaq alwasiti wanda malamai sun raunana shi kwarai da gaske duk da cewa hakim ya inganta hadisin amma hadisin bai tabbata ba saboda hadisin bai tabbata ba amma kallo yana daga cikin abin da Allah subhanahu wataala ya umarni kalle kalle na abin da Allah ya haramta ko na matan da aka aka haramta Allah subhanahu wata'ala ya kira mu'minai da su rantse ganinsu mazansu da matansu kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna to sai yace wa hadha sahmu yusaddiduhu iblis nahwa alqalbi wa la yusadifu junnatan dunahu to wannan kibiyar wato ita ce wannan kallon abinda Allah ya haramta maka yace wannan kibiya ce da iblis yake saisaita ta ya harba ta zuwa ga zuciya zuciyar mai kallon idan kuma wala yusarifu jannatan dunahu ba zai samu wani wata garkuwa ba wacce za ta hana wannan kibiyar dira a tsakiyar zuciya babu wata garkuwa da za ta hana ta isa zuwa ga zuciyar walaisatul junna illa ghaddu tarfi ai ba wani abu bane garkuwar shine wato rintsa gani aw at-tahayyuz wal inhiraf an jihati ar-rami ko mutun ya kauce ya bada guri ya canza nahiya kada ya nufi nahiyar da harbin yayiwo wato kada ya tsaya a inda ya san harbin zai same shi duk sanda ka mai harbi yake harbi to kakka tsaya a gaban sa ta inda in yayiwo harbi zai same ka in ka kauce masa yana harbi bangaren kudu kai arewa ko yana yin gabas kai yamma to kaga ka kaucewa nahiyar da harbin sai yake nufa to wannan zai sa harbin sai kuskure maka amma in ka tari gabansa yana harbi to lalle ka kawo kanka inda harbin nan nasa zai iya samun ka kuma in ya same ka zai iya halaka ka to shine yace fa innahu inma yarmi hadha as-sahmi an qawsi suwar suwar daga wani baka yake yin harbin sa yake harba kibiyarsa yana yin amfani ne da ko dai ga masu neman maza ya kawata musu mazan da za su nema ko kuma masu neman mata ya kawata musu surar matan da za su nema to ta nan ne wannan ita ce bakar harbin tashi ita ce bakarsa wadda da ita yake harba kibansa fa idza lam taqif ala tariqiha tariqiha in baka tsaya a gaban wannan baka ba baka wannan harbi ba akhta'aka as-sahm to wannan kibiya ba za ta same ka ba kibiyar za ta kauce maka za ta kuskure maka wa idza nasabta qalbaka gharadan amma in ka sanya zuciyarka ta zama ita ce karan bara fayushiku an yaqtulahu sam wato ka sanya zuciyarka ta zama ita ce target na wannan harbi wato ka tare harbin da zuciyarka to babu shakka wannan harbin zai iya samun ka fayushiku an yaqtulahu sahmun min tilka sihamin masmuma to yana dabda wannan harbi da wannan kibiyar mai dafi da same shi ya kuma kashe shi to saboda haka kaucewa abinda zai jawo maka sha'awar shine yawan kalle-kalle yana taimakawa wajen wato kauce ma fadawa cikin abinda Allah ya haramta kaucewa kalle-kalle ko na hotuna ko na bidiyo ko kuma zuwa inda zaka ga irin masu waɗannan hali ka sa idan ka kana kallon abin da suke aikatawa to duk wannan kauce masa yana taimakawa sannan athalithu hanya ta uku tasliyatun nafsi bil mubah mutun ya hakurkurtar da zuciyarsa akan abin da yake na halal ne to in yana da aure ya hakura da matarsa ta aure al muawwadi anil haram wanda shine makwafin haramun shine abin da Allah ya halatta na aure فإن كل ما يشتهيه الطبائع ففيما أحبه الله سبحانه وتعالى ونية عنه duk abinda ɗabi'ar ɗan adam ke sha'awa ke so to a cikin abinda Allah ya halatta akwai abinda zai wadatar da shi baya buƙatar ya tafi yana neman na haramu kowane irin abu ne da Allah ya haramta shi to zaka samu a cikin abinda Allah ya halatta akwai abinda zai iya zama a makwafinsa da haka neman abin da Allah ya haramta tare da cewa akwai abin da yake na halal to babu shakka ganganci ne ganganci ne da kuma rashin rashin godiya ga Allah subhanahu wataala da rashin tsayawa akan iyakokinsa wa hadha huwa ad-dawa'u an-nafi'u wannan shine maganin da yake da amfani maganin da yake da amfani shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ishara zuwa gare shi cewa man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj falyatazawwaj sannan idan wasu ne suke jan hankalinsa to ya koma ga iyalinsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa innal mar'ata tuqbilu fi surati shaytanin wa tudbiru fi surati shaytan fa idza basara ahadukum imra'atan falyati ahlihi fa inna dhalika yaruddu ma fi nafsihi yana cikin sayo muslim annabi sallallahu alaihi wasallama yace mace takan gabato a cikin surar shedan takan bada baya a cikin surar shedan idan mutum ya ga wata mace tana jan hankalinsa to ya tafi zuwa ga iyalinsa don wannan shine zai mayar da abin da yake cikin zuciyarsa to zai masa maganin abin da yake kwarin ya shiga zuciyarsa na barna na saban Allah wa hadha huwa ad-dawa'u nafiu fi haqqi akthar an-nasi malai ce wannan ita ce wato hanyar magani ga mafi yawan mutane kama arshada ilaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallama kama yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna a cikin waɗannan hadisan nasa guda biyu hadisin abdullahi dan mas'ud da kuma hadisin jabir dan abdullah faddawa'ul awwal idan aka kula magani na farko yushbihu qat'a al'alafi an dabbatil jamuh dabbar da take mai wato tirjiya dabbar da take mai turjiya idan ana son ta nutsu shine a dakatar da bata abin da yake abinci ne sai ta rauni saboda haka sai a iya sarrafa ta dabbar da take mai turjiya mai taurin kai kamar doki misali ko raƙumi ko wani dabba da ake hawa jaki idan ya zanto yana da yana da wato tutsu to shikenan aka dakatar masa da abincin da yake ci to zai rauni zai rauni wannan karfin da yake ji da shi zai zai ragu saboda haka sai a iya sarrafa shi to shi yasa a wancan abu na farko yace kaucewa abu abincin da ya kasancewa yana iya jawo maka wannan yace wa anil kalbi dharri ad-dari ko kuma kare mai cizo shi ma a dakatar da bashi abinci zai yi rauni sai dai koyaushe ka zo ka same shi yana kwance yana ta lallage shi ma ta kansa yake ba da lokacin da zai kai ma hari ko ya ciji wani shi ma yanzu abincinsa yake nema to wannan shine hanya ta farko da ya ambata li idhafi quwwatihi ma saboda a raunana karfin da suke ji da shi wasani hanya ta biyu kuma wanda yace ka nisanci duka wannan abubuwa ka nisanci abinda kasancewa zai motsa maka sha'awa shine kalle kalle ce to wannan kalle kalle yana daidai da yushbihu taghyib al-lahmi عن الكلب والشعير عن البهيمة wato ɓoye nama daga kare karen da yake yawan cizo to kada ma a nuna masa nama har da zai yiwo kanka idan baka nuna masa nama ba to a lalle ya yiwo kanka ballanta na cije ka ko kuma albahima dabba da abincinta sha'iri alkama ko wani abu makamancin wannan shi ba ka ɓoye wannan domin yayin da za da kare zai gano nama a hannunka to kaga ka tsokano shi ke saboda kare inda ka shiga yana iya binka amma in babu naman a hannunka ba lalle ya bi ka ba sai ka yi harka kai tashi hakanan dabba idan ta ga abincinta a hannunka to za ta wannan zai motsa mata sha'awar na abinci sai ta bi ka amma idan babu wannan abincin a hannunka to ba lalle ta bi ka ba balle ta dame ka liyalla tataharraku nufusuhuma lahu inda almushahada domin kada zukatansu su motsa yayin da suka ga wannan abincin da suke sha'awa waddawa'u thalithu magani na uku kuma wanda shine tsayawa akan abin da Allah ya halatta maka yushbihu ita'aha min alghidha'i ma yamilu ilayha ilayhi tab'uha bihasabi alhaja yana kama da ka ba ta abincinta irin wanda take da bukata gwargwadon iko gwargwadon bukata litabqa ma'ahu alquwa dan ya zanto tana da karfinta ba tare da karfin nata ya ya tafi duka ba fatuti'u sahibaha sai ta yi wa mai ita biyayya wala taghlib wala tughlabu bi ita'iha ziyadati ala zalika wala taghlibu bi ita'iha ziyadati ala zalika ba za ta yi rinjaye ba ta hanyar ba ta abin da yake ya wuce bukatarta in ta samu abincin da yawa to karfinta zai yawa kuma za ta fi karfin mai ita to waɗansu su ne hanyoyi guda uku sannan sai ce an rabi'u hanya ta hudu alfikiru fil mafasidin duniyawiyyatil mutawaqqa'a min qada'i hadha al-matar mutum yayi tunani cikin barna barna iri-iri na duniya wanda ake hasashen faruwarsu yayin da mutum ya biya bukatarsa ta wannan hanyar ta haramun ta hanyar haramun to mutum ya tsaya yi tunani waɗannan irin abubuwa ne na musiba za su jawo masa a rayuwarsa ta duniya فإنه لو لم يكن جنة ولا نار لكان لكان في المفاسد الدنيوية ما ينهى عن إجابة هذا الداعي كودا باب الجنة da wuta. idan mutum ya dubi irin barnace-barnacen da zai faru da shi a duniya ma kadai ya isa ya sa ansa kiran wannan sha'awar tashi da take masa wato idan ya tsaya ya dubi irin abubuwan da za su biyo baya idan ya hallaka kansa ta wannan hanya ya duba ya ga irin matsalolin da zai shiga a rayuwarsa ta duniya kadai to wannan ya isa ya sa shi ya kauce ma abin da yake tunani ko da kuwa babu aljanna babu wuta ko da babu aljanna babu wuta wutar duniya kawai da zai fada cikinta ta ishe shi ce walau takallafna addaha lafatatil hasra da zamu ce zamu kirga iya abin da zai same shi a duniya na musiba na bala'i na na bacin suna da sauransu iri-iri to da ba za mu iya kididdige su ba ba za mu iya kididdige su ba ibnul qayyim a cikin rawdatul muhibbin ya kawo su da yawa haka nan a cikin littafin sa adda'u wad-dawa da za koma karatun adda'u wad-dawa di ya kawo irin abubuwan da za su iya samun mutum tun a duniya kafin ma a je lahira wadda wanda suka saurari karatun adda'u waddawa za su ji wannan to ce to da za mu shiga kawo su a nan da abin ba za mu iya ƙididdige su ba walakin ainul hawa amya sai dai idan san zuciya makaho ne baya gani idan mutum san zuciya ya rufe shi to zama ke kamar makahon da baya gani ga ido ƙwaro-ƙwaro amma baya ganin abinda kowa yake ganowa saboda haka sai ta shiga cikin dirkaniya da abinda zai zai halaka shi yana ji yana gani to wannan hanya hanya ce da mutum yake iya bi wajen ya cire wa kansa abinda yake na saban Allah duk abinda mutum yake na saban Allah to ya rika tsayawa da zuciyarsa cikin nutsuwa yana tunanin irin abubuwan da wannan saban Allah zai haifar masa tun a nan duniya ba tun bai je lahira ba a nan duniya idan ya tsaya zai ga cewa ai wannan abin duk mutumin da yake yin sa zai zama mutum ne a idan mutane ba ba mutumin arziki ba mutumin banza mutum ne da inda duk ya zauna mutane suka aka ambaci sunansa ba wanda zai masa kikkiawar fata ko kyakkyawar addu'a sai dai a yi masa tofin alatsi ne mutum ne wanda ‘ya'yansa ma suna jin kunyar su bayyana cewa su ‘ya'yansa ne saboda saboda mugun halinsa da inda suka shiga ƙoƙari suke a gane cewa su ne ‘ya'yan mutumin nan mai yin kaza da kaza da kaza da kaza mutum ne wanda iyalinsa ma iyalinsa ma kunya suke ji su shiga cikin jama'a domin za a rika nuna su da cewa ai waɗannan su ne matan mutumin nan mai kaza da kaza da kaza da kaza abu ne wanda zai sa mutum cikin wani tunani ya hana masa nutsuwa a zuciyarsa duk mutumin da yake yin ba daidai ba ya san ba daidai yake ba ya san ba daidai yake ba saboda wannan jin ba daidai yake din ba zai yi ta damunsa a zuciyarsa kuma saboda in ya tsaya yayi ta tunanin abubuwan da za su biyo bayan ci gaba da abin da yake na saban Allah wannan kadai ma ya isa ya hana shi ya sa shi ya dakata daga daga sabawa Allah koda kuwa ba a ce akwai aljanna akwai wuta a lahira ba wadda take jiran mai aikata irin wannan saban Allah din sai dai wani lokaci idan son zuciya yakan kama a tare da mutum to sukan yakan makantar masa da ido ba zai ga abin da ake nuna masa ba sannan ce alhamis hanya ta biyar alfikratu fi maqabihi surati allati tad'uhu nafsuhu ilaiha in kanat ma'rufatan bil ijaba da tsayayi tunani ga irin munin surar da tad'uhu nafsuhu ilaiha zuciyarsa ke kiransa zuwa gare ke kiransa zuwa gare ta idan mai neman maza ne to ya dubi wannan da yake nema din ko mace ko mata yake nema na banza ya dubi su wane ne waɗannan da yake nema ce musamman ma idan wanda yake nema ko wanda yake nema ba shi kadai bane wasu ma suna neman ta karuwa ce a gari kowa ma ya zo ta zama shara sannan zai zubar da shararsa to ya tsaya ya dubi wannan wal yu'izza li nafsihi an tashraba min hawdin tariduhu al-kilab wadh-dhibab ya girmama kansa ya girmama kansa ya mutunta kansa kada ya zo ya sha daga gulbin da karnuka da kudaji suke sha zo ya shan ruwa ga gulbi nan karnuka ne suke lage a cikinsa kudaje sun bebe shi kuma anan zai sha to girmama kansa kai yayi wannan kamar yadda mai hikima yake cewa sa'atruku waslakum sharafan wa izzan li khissati sa'ir shuraka'i fihi wannan alakar dake tsakani na da ku zan yanke ta zan batta ba dan komai saboda darajar kaina saboda darajar da nake ji ina da ita da sharafin da nake ji ina da ita li khissati sa'ir shuraka'i fihi saboda waɗanda suke tarayya da ni a cikinsa mutanen banza ne haka zai yi ci gaba da alaƙa da ku tare da wasu mutanen banza da suke alaƙa da ku yake nuna cewa duk mutumin da yake jin kansa da izza yake jin kansa da daraja to ba zai sa kansa tare da wasu mutanen banza suna yin abu da iri ɗaya ba wa qala akhar wani kuma yake cewa idza kathara dhubabu ala ta'amin rafa'tu yadi wa nafsi tashtahihi idan kuda yayyawa akan abinci ya baibaye abinci to nakan dauke hannuna ko da raina yana son sa raina yana son abin amma zan hakura da shi saboda ganin yadda kuda ya cika kwanan gaba daya ya mai ya mamaye shi ta ko ina wa tastalibu al-usudu wurud ma'in idza kana al-kilabu yalaghna fihi ce ka duba kaga zakuna zakuna sukan nisanci zuwa shan wani ruwan da suka ga cewa karnuka ne suke lallage a cikinsa suna ga sun fi ƙarfin a ce tare da waɗannan karnukan suke lallage
وليذكر مخالطة ريقه لريق, خبي... لريق كل خبيث ريقه الداء الدوي يعني يتنا يد ياون زي حدد ياون kowane mutumin banza wanda yawunsa wato cuta ce cuta mai wuyar sha'ani da'uddawi cuta mai wuyar sha'ani mai wuyar magani to ya tuna cewa zamansa cikinsu kamar yana ƙoƙarin ya shafa wa kansa ne wata cuta kuma su cuta mai wuyar magani fa inda riqal fasiki da'u domin cutar fasiki abin nan domin yawon fasiki cuta ne kama qila kamar yanda wani yace tasallaqa tasallaya qalbu an samhin bi muhjatihi مبذل كل من يلقاه يقرفه كالماء أي سد يأتيه ينهله والغصن أي نسيم مر يعطفه وإن حلا ريقه فاذكر مرارته في فم أبخر يحفيه ويرشفه yace ta salla ya kalb ya kalbu ya ke wannan zuciya ki ki hakuri ki hakuri ki hakurkurtar da kanki
an samhin bi muhjatihi mubazzilin game da wanda duk yake bada kansa ga kowa da kowa mai saukin bada kansa ga mutumin da yake da saukin bada kansa ga kowa da kowa to kai ke hakuri daga mu'amala da wannan kullu man yalqahu yaqrifuhu duk wanda zai hadu da shi yana kyankyamin sa duk wanda zai hadu da shi saboda yadda yake bada kansa ga kowa da kowa to kowa kyankyamin sa yake ya ce kalma ya zama kamar ruwa ruwan da yake ayyu sadin ya atihi yanhalu duk wani mai kishi ruwa in ya zo ya ga wannan ruwan zai sha kowa ya zo da ishirwarsa nan yake zuwa ya sha ya gyatse ishirwarsa wal ghusni ayyu nasimin marra yatifu ko kuma ya zanto kamar kamar wani reshen itaciya ne kowace isa da ta kada sai ta kada da shi kowace isa ta kada sai ta motsa shi ce to kaga ya zama ba shi da kamun kai kowa da kowa ya taya yana samun wato arha duwa da ya taya zai same shi da arha ce to ke zuciya ke haƙurƙurtar da kanki ki bar wannan wannan mai irin wannan ɗabi'a wa in halari ƙuhu ko da yawunsa na da zaƙi to kai ka tuna ɗacinsa fifa mai abkhara da yake cikin bakin mai warin baki yahfihi wa yarshihu ko dai ya sha ya kwankwada ko ya rika sha a hankali a hankali saboda haka ka dauki wannan zakin a matsayin daci ne daci ne da yake fitowa kuma daga bakin wanda yake da warin baki saboda haka kaga bai kamata a ce ka ci gaba da alaka da mai wannan halin ba saboda haka duk wannan yana nuna maka wato ka yi tunanin munin wannan da yake ja ma hankali munin surar tasa da munin surar tasa din za ka ƙara jin kai kuma ka tsane shi ka ƙara nisantarsa to wannan sai ya kashe maka abin da yake cikin zuciyarsa na ƙaunarsa ana nuna min lokaci ya yi za mu tsaya a nan idan an kira sallah za mu ci gaba insha Allah